بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne da daidai da daren ashirin da biyar ga watan al-muharram hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da takwas ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shine kasan na ɗari da takwas daga cikin jerin jiyar karatuttukan littafin al'imamu abu al'imamu abu hussein muslim bin al-hajjaj allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wato sahihu muslim karatun da muka wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a musulmi ba su manta ba muna ainihin kitabul iman wato matattar da al-imam muslim ya tattara mana hadisan da ke bayani dangane da imani waɗanda ainihin yake ƙoƙarin nuna mana ingantacciyar fassara waɗannan hadisai da kuma bayani akan alaƙar waɗannan hadisai da karatuttukan da muke yi da ainihin hadisan imani muna ƙarƙashin babin la yadkhulul jannata illa nafsun muslima babin da ke bayani akan cewa babu wanda zai shiga aljanna sai dai rai da yake musulmi wa inna Allah ta'ala yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir kuma Allah madaukakin sarki zai taimaki wannan addini ko da ba fajirin mutum ne wanda yake mutumin banza wanda ba shi da manufa addini amma kuma Allah madaukakin sarki zai iya amfani da shi domin ya ainihin taimaki wannan addini da mun karanta hadisi a cikin wannan babi daga cikin hadisan da muka karanta jiya wanda yake ba mu sharhin shi ba fassara shi kadai muka yi zamu dawo kan shi inda malai yace haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana yaqub wa huwa ibn abd alrahman alqari hayy min alarab عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقى هو والمشركون الإمام مسلم يتي ببما لني ميسونا قتيبة دان سعيد دان جميل وكرن تدشي حديثي نشيد ثورا الماجرين شيك ومالا قتيبة دان سعيد يتي حدثنا يعقوب malamin malam yaqub ya karantar da mu hadisi sai muslim yace wa huwa ibn abdurrahman al-qari shi yaqubu din shine yaqubu dan abdurrahman alqari to in kace alqari din shin dangantaka ce zuwa ga alqari'u ma'ana mai karatun alqur'ani ko kuwa mecece sai ainihin malamai suka fassara shi imam muslim ne yace hayyun min al-arab wasu kabilu ne cikin larabawa su ne ainihin ake danganta su zuwa ga ace alqari din an abi hazim daga abi hazim abi hazim mun karanto ainihin hadisan shi da dama a can baya idan ainihin ba a manta ba cikakken sunan shi salamatu dan dinar al-a'raj at-tammar al-madini mutumin madina ne an sahal ibn sa'ad sa'idi shi ko ya karbo wannan hadisi daga sahal dan sa'ad as-sa'idi wannan isnadi idan ka duba da kyau zaka ga cewa mutum hudu ne rak a cikin shi to wannan hadisi daya daga cikin hadisai guda tara ne rak irin su a cikin sahihu muslim hadisai ne kwaya tara rak waɗanda imamu muslim ya ruwaito su tsakanin shi da ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum hudu ne ku duba kutaiba dan sa'id daya yaqubu dan abdurrahman al-qari biyu abu hazim uku sahal dan sa'ad as-sa'idi hudu to wannan hadisi yana daga cikin rubaiyat na imamu muslim guda hudu guda tara wannan ɗaya daga cikin su ne ku kiyaye an fahimta jama'a malaman hadisi suna da wani tsari a cikin ilimin su na hadisi dangane da yawan masu riwaya tsakanin kai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma karancin masu ainihin riwaya din idan an same su da yawa sai a ce isnadi ya zama nazil idan an same su kaɗan sai a ce isnadi ya zama ali to ulul isnad wato gazarta isnadi ko yawan rashin yawa a cikin isnadi din abu su ne ga malamai matukar ya inganta kamar yadda yake ainihin a nan sannan kuma dukkanin waɗanda suka cike suke cikin wannan isnadi gaba ɗayan su mutanen madina ne in banda malamin al-imam muslim shi al-imam qutayba dan sa'id shi kan barilla ne ne mana mutumin ainihin yankin kasashen farisa ne a zahiri ya zo karatu ne a madina kamar yadda ainihin malamai suka bayyana daga haka ne Allah madaukakin sarki ya albarkace shi da yayi karatun kuma shi ma ya ci gaba da karantawa a ainihin wannan yanki Allah madaukakin sarki ya taimaka sahal dan sa'ad al-sa'id yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taqa huwa wal mushrikuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya haɗu da mushrikai faqtatalu sai suka yaƙi juna falamma mala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama ila askarihi wa mala al-akharuna ila askarihim yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karkata zuwa ga ainihin rundunar yakin shi su ma kuma suka karkata zuwa ga ainihin tasu rundunar yakin وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل أجتين صحابا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم أقول ونمتم با يدأ لهم شاذا baya bar wa kafirai duk wani mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya fanɗare ya gudu daga cikin dangi illa taba'aha sai ya bi ire-iren waɗannan ɗaiɗaikun mutane ya durbuha bi saifihi ya je ainihin kashe shi da takobin shi فقالوا صحابي سكتي ما أجرأ منا اليوم أحد كما أجرأ فلان lallai cikin mu yau babu wani wanda ya nuna gwarzantaka da sadaukantaka kamar yadda ainihin wani ya nuna فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن ذن الله يتي أنا إنه من أهل النار سيدي كما ضد غرزنتك شبيننا تو ينا daga cikin yan wuta فقال رجل من القوم في wani mutum daga cikin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ana sahibuhu abadan tuni kuwa zan bi shi har abada rinka gani irin dabi'u da halayen shi qala fa kharaja ma'ahu mai riwaya shine sahal dan sa'ad yace sai wannan sahabi ya bi wancan mutum da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk gurbantakar shi wuta ainihin zai tafi dan mutum kullama waqafa waqafa ma'ahu duk inda shi wannan mutum ya tsaya shi ma wancan da ya bi shi sai ya tsaya tare da shi wa idza asra asra ma'ahu idan ya sauri shi ma sai bi shi sai su sauri qala fa juriha ar-rajul jurhan shadida sai aka ji wannan mutum rauni rauni ne matukar tsanani kwarai da gaske fasta'jala al-mauta sai ya gaggauci mutuwa fa wada'a nasla sayfihi bil ardi sai ya sanya kuban takobin shi a ƙasa wa zubabahu sai ya sanya ainihin kuban takobin shi a ƙasa wa zubabahu wato hannun takobin shi abin kama takobin shi wa zubabahu bayna sadayhi sannan sai ya sanya kaifi ko tsinin takobin shi kuma daidai da ainihin kirawun nunuwan shi guda biyu thumma tahamala ala sayfihi sa'annan sai ya ainihin wato yurub da ciki akan wannan takobin tashi faqatala nafsahu sai ya kashe kanshi fa kharaja ar-rajul ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama wancan mutum da ya bi shi sai ya fita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa qala sai ya ce ashhadu annaka rasulullah na shaida kai manzon Allah ne qala sai ya ce wa ma zaka me kake nufi da wannan shaidawa dama kai ba musulmi bane me ya kai ka ka jaddada shahadarka qala sai yace ar-rajul alladhi zakarta alifan annahu min ahli an-nar mutumin nan da ka fadi da zaka ce yana daga cikin yan wuta fa a'zama an-nasu zalika mutane suka ji nauyin wannan magana fa qultu ana lakum bihi nace ku bari zan bi muku shi in ga irin dabi'un da yake aikatawa waɗanda har suka sa aka ce shi dan wuta ne فخرجت في الأضيبه سينا بباين شئنا تنيمان شي حتى جرح جرحا شديدا سيحر نجينا سامو أنجي مش روني ميسانني فاستعجل الموتى يقبوت متوى تم متوى بتزوم شبا سيقو قرن جاو تدقاوا فوضع نسل سيفه بالأرض سيسن يحنن تكوبين شأكسا wa zubabahu baina sadayhi sannan sai ya sanya tsinin takobin shi a tsakanin nonuwan shi wato daidai da kirjin shi thumma tahamala alaihi sannan sai rubda ciki akan takobin fa qatala nafsahu sai ya kashe kanshi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama inda zalika da manzon Allah yaji wannan magana sai ya ce innar rajula la ya'malu amala ahli aljanna fima yabdu lin-nas dama mutum zai ta aiki irin na 'yan aljanna a yadda mutane suke gani a zahiri wa min ahlin nar sai dai kuma ashe dan wuta ne wa inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas haka kuma za a samu wani ta aiki irin aiki na 'yan wuta a iyakacin ganin mutane wa min ahli al-janna sai dai kuma ashe shi yana daga cikin 'yan aljanna abinda wannan karatu yake tabbatar maka da cewa abin da mutum yake aikatawa ba shi yake fassara yadda sakamakon shi zai kasance a lahira ba sai dai wanda irin al'amari ya mutu a kan shi kamar da muka fara tattaunawa a jiya Allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji wannan hadisi wanda dama mun karanta shi a jiya lokaci ya ƙure mana muka alƙawarin a yau in mun zo insha Allah ta'ala za mu sake ɗauko hadisin sa'annan sai mu dawo mu tattauna matsalolin da hadisin yake ciki shi dai hadisin kamar yadda kaji sahabi sahalu dan sa'ad shine ya rawaito shi kuma kamar yadda kaji anan imam muslim ya fitar da shi to haka nan ainihin al-imam al-bukhari ma ya fitar da wannan hadisi sannan daga cikin malamai waɗanda suka fitar da wannan hadisi banda al-imam al-bukhari da muslim akwai al-imam ahmad a cikin ainihin littafin shi al-musnad haka al-imam abul qasim al-baghawi a cikin littafin shi al-ja'diyat ina fata an gane sa'annan sai kuma Abu Awana ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Musnad haka nan al-Imam Abu Nu'aym a cikin littafin Al-Mustakhraj al-Imam At-Tabarani ma ya rawaito wannan littafi a cikin littafin wannan hadisi a cikin littafin shi Mu'jam al-Kabir haka nan al-Imam Ibn Hibban ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi Sahih haka al-Imam Ibn Abi Asim a cikin littafin shi As-Sunnah haka al-Imam al-Ajurri ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin Kitab sharia al-Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi Dalailun Nubuwa jama'a kun ji daga cikin malaman da suka fitar da waɗannan hadisi wannan hadisi banda ainihin al-Imam Muslim mas'ala ta biyu ita ce dangane da darussan da wannan hadisi yake karantar da mu min ha bayanu anna qatl an-nafs min al-kaba'ir al-mubiqa wannan hadisi yana bayyana mana cewa kisan kai yana daga cikin manya-manyan laifuka waɗanda suke hallakar da wanda ya aikata shi wa annahu yunafil imana kuma kisan kai yana kora imani wa huwa wajibul mutabaqa fi irabihi fi abwabil iman wannan shine dalilin da yasa muslim ya kawo hadisin a cikin ainihin babukan imani sai dai bari fa tsaya an ƙara yin bayani dan kada tafiya ta tafiya ka zo ka ji nan gaba an samu tufka da warwara cewar kisan kai yana kore imani baya fassara cewa wai an kafirta mutum saboda shi addini yana da matakai guda uku ne matakin farko na addini duk mutumin da yace addini yake bi a ciya musulunta yace la ilaha illallah yana sallah yana azumi yana zakka ya haji in yana bahari to ya taka matakin farko na addinin Allah kenan ya zama musulmi to mataki na biyu kuma shine imani da Allah imani da manzannin Allah littattafan Allah imani da mala'iku imani da kaddara imani da ranar lahira waɗannan rukunan imani guda shida to mutumin da ya imani da waɗannan a bisa yadda ake neman ya imani da su shine ake kira mu'mini a ƙarƙashin wannan fassarar martabar mu'mini ta fi martabar musulmi to sa'annan sai mutumin da ya waye gari duk abin da yake saboda Allah yake yi ba neman yabo ba damuwa da suka babu wani abu da yake sa shi ya daina yin abin da yake saboda Allah to wannan wanda ya kai wannan martabar to shi kuma ya kai martaba ta ihsani to wannan ita ce kololuwar martaba ta addini to duk lokacin da aka fara samun riya a cikin al'amuran shi da makamantansu to sai martaba farko sai ta sauka to duk lokacin da aka fara samun wasu al'amura na shakka dangane da al'amarin Allah ko littafan Allah ko makamantan haka wasu ayyuka munana to sai martaba ta biyu ta sauka to daga lokacin da ya aikata wani abu kuma wanda ya warware kalmar shi ta shahada shikenan yanzu ya zama kafiri dan haka kisan kai kamar yadda muka fara bayani a jiya haramun ne ka kashe kanka to amma in ba halattawa kai ba kana ganin cewa halal ne to a cikin addinin musulunci ba za a kafirta ka ba saboda haka mutumin da duk ya kashe kanshi matukar yana mai ganin wannan kisan kai da ya laifi ne mummuna to Allah madaukakin sarki ya kiyaye za a ci gaba da kiran shi musulmi amma fasikin musulmi ma'ana mutumin banza ne shi a cikin addinin musulunci bai damu da darajojin bin addinin musulunci da ka'idojin ba a ƙarƙashin wannan cewa da ake yi kisan kai yana kore imani ana nufin yanzu yana nan a musulmi gama gari amma ba shi da daraja ta imani to kaji dalilin da yasa aka kawo hadisin saboda nan gaba Imam Muslim zai zo zai kulla mana wani babi ba da jimawa ba wanda zaka je na ƙara tabbatar da cewa mutumin da ya kashe kanshi fa ba a kafirta shi idan karka dauki cewa ana cewa nan imani ya koru daga gare shi ka dauka cewa an kafirta shi ne shi yasa waɗannan lafuzza jama'a da ake amfani da su na imani na kafirci da musulunci sai ka ji ka zauna hannun malamai sun koyar da kai in ba haka ba sai ka zo ka shiga cikin rudanin masu rudani ina fata an gane alfazul iman a cewa ne yana da raunin imani wani yana da ƙarfin imani wani yana da imani mai shakka wani ba shi da imani wani musulmi ne mai rauni wani fasiki ne sai ka je ka samu bayani a wurin manya-manyan malamai masana sun karantar da kai sun nusar da kai waɗannan abubuwa don kakka shiga cikin rudani na haka jama'a kisan kai haramun ne amma bai kai a ce kafirci ba sai in mutum ya halatta to shi ku abin duk da aka ce haramun ne to yana nan a haramun ɗin shi to ko da baka aikata shi ba sai ka ce halal ne to yanzu ka kafirta yanzu da baka yarda cewa giya halal ce to ko baka shata ba ka zama kafiri amma da zaka shata kuma kana ganin cewa haramun ne to kana nan a musulmi baka zama kafiri ba sai dai ka zama fasikin musulmi mashayin giya to waɗannan irin alfazul iman wal fisq wal wan nifaq wal shirk da sauransu lallai ne masana sun yi rubuce rubuce daga ciki ina iya tuna da wani littafi wanda wani malami daga cikin ainihin malamai da ke rayuwa wannan zamani ya zo ya rubuta su gashi sharhu alfazul salaf wa naqd alfazul khalaf fi haqiqatil iman الدكتور أحمد ابن صالح الزهراني gashi yace sharhi dangane da lafuzza da malaman farko malaman salaf suke yi da kuma yin bayani dangane da warware ma'anonin lafuzzan da malaman khalaf suke fi haqiqatul iman game da hakikanin imani sai gaji sun ce wane yana da imani wane kuma an kore imanin shi wane bai da imani wane kuma yana da raunin imani duk waɗannan abubuwan sai an koye su jama'a sai sa wannan al'amari na addini jama'a ba wai abu ne wanda yake kawai kowa zai ce koshi ya rinka faɗa wa jama'a abin da ya so ba duk abin da ka gani na harka addinin musulunci yana nan malamai sun zauna sun rubuta shi sun tsara shi kuma sai ka je ka zauna gaban su za su fayyace maka sannan su faɗa maka ga irin littattafan da ake karantawa a dogara da su kai kuma ka je kai nazari abin da baka gane baka sake dawowa wurin su shi yasa aikin aiki ne jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to ka ji dalilin da yasa malam ya kawo wannan hadisi don a nuna cewa duk wanda ya kashe kanshi an kore imani daga gare shi ba shi da sauran martaba da daraja ta imani wannan ha at-tanbihu ala tarki al-i'timad ala al-a'mal sannan wannan hadisi yana nuna maka cewa ba a dogaro da aiki karka dogara da aikin ka ka dauka cewa ai ko da tsiya ko da arziki saboda kana sallah kana azumi ai lallai aljanna ta kuce ba a san wannan wa ta'wilu ala fadli zul izza wal jalal abinda ainihin wato ake fadakar da kai amin so ake ka koma ka dogara da ainihin wato falala ta Allah madaukakin sarki cewa duk wanda ka ganshi ya samu rahama to ya samu ne saboda falala Allah amma ba dan aiki ba kar ka taba dauka cewa aiki in ba haka ba wannan mutum kun ji irin aikin da ya na jihadi amma ƙarshe kuma ya waye gari a wuta to yanzu in ya dogara da aikin ne kun ga ashe aikin baya tare da ainihin wato fahimtar imani na gari tunda mutumin duk da aka ce Allah madaukakin sarki ya baka dama ka kashe mutane da yawa a wurin jihadi a cikin kashe su da kake so kuma wani ya ji maka rauni me yasa kai ba za ka haƙura ba ai Allah ya faɗi a cikin alqur'ani in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun kuna jin zafi in sun harbe ku na'am kuna jin zafi su ma fa in kun harbe su suna jin zafi amma fa su zafin da suke ji sun san cewa zai tafi a tutar babu ne don ba su sa tsammanin Allah zai ba su komai domin ba sun fito yi wa Allah aiki bane amma ku ko kuna shan zafi da radadi kuna fatan Allah madaukakin sarki zai ba ku sakamako dan haka sai ka tsaya da kyau sai ka lura ka rinka dogaro akan rahma Allah madaukakin sarki ko ba ka aikata aiki din wa min ha annahu yu'khadhu min qawlihi la yad'u lahum shadha jawaz al-ighya'i fi al-kalam wal mubalagha fihi idha ihtija ilayhi ilayhi wa lam yakun dhalika ta'ammuqan kun san so da dama a cikin magana zaka ji mutum ya ainihin shararu wani misali sai ka ji ya ɗibo abu mai faɗi misali ya ce wallahi jama'a ko sisin kwabo ba ni da shi ba ni da komai a duniyar nan kun san dan adam yakan yi haka ko to irin haka ya halatta ko bai halatta ba aka ce ya halatta a ina za a gane wannan da aka zo ba da labarin mutumin nan aka ce la wa ba'u lahum shazza duk wani abu da ya fandare daga cikin kafirai ya gudu ko menene baya bare shi kaiwa matuƙa ne wajen bayani amma ta iya yiwa a cikin su din wani ya gudu kuma din ya kyale shi amma wannan yana nuna kenan a cikin magana babu laifi in ka kai da buga misali irin haka an gani wala tashabbuqan ba za a ce ka cika zurfafawa ba za a ce ka cika cika baki ba fa yajuzu an yu'abbara bil umumi an al kaseer al ghalib dan haka idan abu mafi yawa ne ko ka iya cewa duka kace dukkan ku ga kunan bacci kuke yi ana yin wa'azi me kake nufi wai mafi yawancin ku saboda kana ganin galibi to sai kai ta'abiri da dukan ku ya halatta sai malam yake cewa ka kaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda wani mutum ne je neman auren wata sahabiya sai ta zo wurin manzon Allah tana neman shawara a wurin shi sai manzon Allah ya ce mata to la wada'u asahu an atikihi shi dai koyaushe baya sauke sandar shi daga wuyan shi me yake nufi shine kullum cikin dukan mata yake to yanzu misali baya sauke sanda daga wuyan shi kenan yanzu ko bacci zai yi ko ban daki zai shiga kaga mubalaga ce kaiwa matuƙa da wajen magana kawai amma dole ba a samu lokacin da yake sauke sandar ko an fahimta jama'a to haka al'amarin yake malam yana misali ne dan ka gane yadda ake ɗibo ilmomi daga cikin hadisi wa min hada wa anna al-a'mal bi khawatimiha fala yanbaghi al-ikhtirar bil a'mali wannan karatu yana nuna mana cewa ana hukunta mutum da ayyukan shi ne na ƙarshe san haka ba a roƙuwa da yadda ayyukan mutum suke a rayuwar shi sai an ga yaya ya ƙarke wa rukumu ilaiha ba a karkata zuwa ga me yake aikatawa makhafata min al-inqilab min inqilab al-hal ila inqida' al-ajal saboda ta iya yiwa lokacin da ajali zai zo mishi kuma sai al'amura sai su rikice mishi lil qadar sabiq saboda kaddara wadda ta riga ta rigaya Allah ya riga ya rubuta wani zai mutu ne a cikin shan giya saboda haka biyar da yake mutumin kirki daga baya sai fara ɗabi'ar shan giya har wata ran sai ya bugu sai ya mutu a cikin ainihin shan giyan nan domin ya zama alƙawarin Allah da ya kaddara a kan shi ya tabbata wa kaza yan bagilul asi haka nan kuma to ya kamata ga mai saban Allah Allah ya qanaba mai saban Allah shi kuma kai ya ɗeba tsammani daga rahama Allah kada ya ga sabo yayi sabo ya dauka cewa shi fa shi kenan a kullun ya rinka fata daga rahama Allah wal ghairihi Allah yuqannitahu min rahmatillahi ta'ala kai kuma kada ka ga wani yana sabon Allah ka ce Allah ba zai wani rahama ba kar ka sake ka faɗi haka baka san yadda ƙarshen al'amari zai kasance ba wa minha annahu la yanbaghi an yutlaqa ala man kutila fil jihad annahu shahid jama'a kun ji wannan karatu yana nuna mana cewa wanda aka ga ya mutu a wurin jihadi ko to kar ai saurin cewa shahidi ne na ihtimali an yakuna misl hadha ar-rajul dan ta iya yiwa ya zama irin wannan mutumin kun ga dai wannan mutumi gashi a wurin jihadi ne amma kuma gashi annabi ya ce wuta zai tafi kuma ku tun hadisin da makarantu a can bayan jiya to sannan yau ma za mu sake jin waɗansu hadisai irin waɗannan don haka dan mutum ya mutu a wurin jihadi ko kar kai kaurin cewa ya mutu shahada don haka waɗanda suke zuwa suke kunan bakin wake suke fasa bam su kashe kansu suna kiran wannan aiki amaliya istishhadiya kuskure ne wai aikin shahada ya kai kasancewa kai shahada ba za ka iya gane ba ya ka gane cewa wani shahidi ne da wannan ne za ka gane babban kuskuren da mafi yawancin musulmi a ƙasar Filistin suke a ƙasar Filistin ko yaro ne dan karami aka harbe shi da bindiga inda Yahuda suka kashe shi in suka to jana'iza sai ku ji suna cewa ash-shahidu fulan shahidi wani to ba a faɗin haka ko da an kashe mutum a ainihin fagen daga wa in kana yu'ta fi zahiri ahkam ash-shuhada'i fi dunya ko da yake a zahiri duk mutumin da ya mutu a filin daga ko to za a yi mishi hukunci hukunce ne na masu shahada shine ba za a yi mai wanka ba ba za a yi mishi sallah ba za a je a rufe shi da dukkanin abubuwa Allah madaukakin sarki ya taimaka to dama kamar da muka faɗi cewa an dauke wuta za mu koma kan gaskiya da gaskiya na'am to malam yake cewa وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح عن أبي العجفاء الإمام أبو داود da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Imam Ahmad sun rawaito hadisi ingantacce daga wani mutum mai suna Abul Auja أبو الأجفاء أبو الأجفاء تابعيني قالوا سمعت عمر رضي الله عنه يقول ناجي عمر الله يقال مش يرضى ينا وأزي فذكر المغالى في صداق النساء أتكلم وأزي عمر عمر يوأزي جمد تابت صداق ماتا yace a daina zakewa a daina wuce iyaka game da sadakin mata qala wa huwa taqulunaha fi marazikum sai sayyidina Umar yace ita kuma ɗaya zakewar wato ɗaya zakewa a wurin aure kuke yin ta ita ce zakewa game da sadakin aure to ɗaya zakewar kuma a wurin yakin ku kuke da kuke cewa qutila fulanun shahida da kuke cewa an kashe wani yayi mutuwar shahada mata fulanun shahida wani ya mutu yayi mutuwar shahada sai Umar yace wa la'allahu an yakuna qad أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة لواكنا ننكنا تمشي عيش هذا yiwa ya take mangalar jakin shi ko dabbar shi da zinare ko azurfa ya yi sata a wurin ganima yabtaghi tijara wato kawai yana nufin kasuwanci ne shi ya zo waki ne amma ya ga dukiya ya ɗiba fala taqulu vakum sayyidina Umar yace ka ku sake faɗin wannan magana ta ku walakin qulu kama qala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai in kun ga mutum ya mutu a wurin jihadi ku rinka faɗi kamar yadda Annabi Muhammad ya faɗi Annabi yana cewa man qutila fi sabilillah fa huwa fil janna wanda duk aka kashe shi wajen fi sabilillah to yana aljanna kun ga yanzu Allahu a'lamu biman qutila fi sabilihi Allah shi yafi kowa sani dan haka sai ka faɗi ka'ida gaba daya ka'idar take duk wanda aka kashe shi a fagen jihadi fi sabilillah matakar fi sabilillah ne to yana aljanna wannan mutum in ya bace da yadda Allah ke so shikenan yana aljanna kenan to bayan da mai kawo wannan ainihin hadisi da sharhi da muka karanta sai ya ce haddathani Muhammad bin Rafi' haddathana Az-Zubairi wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Zubair haddathana Shayban qala sami'tu al-Hasan yaqulu إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحا فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقى الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد نعم كتبه نعم نعم زوكي حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع امام مسلم yace malami na mai suna malam Muhammad dan Rafi ya bani hadisi wannan malamin bane saburi ne wato garin su da imam Muslim ya shi kuma malamin nashi yace haddathani Zubairi malam jikan Zubairu ya karantar da ni hadisi sai Muslim ya fassara maka cewa wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Zubair shine Muhammad dan Abdullah dan Zubair ina ƙara gaya muku kullum wannan yana daga cikin mumayyizat na littafin sahihu Muslim idan Muslim malaman shi suka zo faɗin sunan wani malami nasu suka faɗe shi ba tare da sun danganta shi yadda ba a fahimce shi ba in yazo shi sai fassara malamin shi ya ce haddathana zubairi jikan zubairu ya ba mu hadisi to waye jikan zubairu sai ce shine muhammad dan abdullahi dan zubairu dama a tsari na ainihin wato nisba a cikin larabci ana yi ne daga daga kan kaka ake farawa an fahimta jama'a yanzu kamar ni sunan kakana da ya haifi ubana Musa haka na zo sai in ce ana Muhammadin al-awwal ibnu Adam ibnu Musa al-Musawi ko al-Musawi daga kan kaka ne idan sunan kakanka Ahmad sai ka ce kai ne Ibrahim Isa ibnu Ahmad al-Ahmadi kiyaye daga kan kaka ne da yake daukan ainihin nisba dan haka anan ya ce az-zubairi wane ne az-zubairi shine muhammad dan abdullahi dan zubair az-zubairi yace haddathana shaybanu malam shaybanu ya karantar da mu hadisi na fata an gane shi kuma cikakken sunan shi shine Shayban dan Abdurrahman At-Tamimi maulahum An-Nahawi Abu Muawiya Al-Basri nazilul Kufa asalin shi mutumin kasar Basra ne amma ya je ya zauna ainihin a kasar Kufa kama a ce ainihin mutumin Kano ne ya je ya zauna a Karaye kaga dai har yanzu yana nan cikin yankin Kano din to da Basra da Kufa dukkanin su yanki ne na kasar Iraki to malam Shebanu dan Abdulrahman kale yace sami'tu Hasana naji malami na mai suna ainihin Hasan Hasan shi kuma shine Al-Hasan ibn Abdul Hasan Yasar Al-Ansari maulahum Abu Sa'id Al-Basri Al-Imam Al-Hujja Al-Thabit Al-Faqih yursul wa yudallis ina fata an gani yace to naji malami na ainihin malam al-Hasan ya kula yana cewa inna rajulan mimman kana qablakum wani mutum daga cikin mutanen da suka gabace ku ya ku musulmi kharajat bihi qarhatun sai wani kurji ya fito mishi kamar ka ce maruru ko wani dan kakkare ko wani kurji dai sai ya fito mishi falamma azadhu da wannan ciwo wannan kurji ya matsa mishi da radadi in taza sahaman min kinanatihi sai ya zaro kibiya daga cikin ainihin kwarin shi wato sai ya zaro kibiya ɗaya daga cikin kibiyoyin shi fa naka'aha kuka ce me yace ana fuska eh fa naka'aha da ya ainihin wato zaro wannan kibiya sai ya soka wa wannan kurji kamar ka ce sai ya tsiyaye shi sai ya nemi ya tsiyaye kurjin faman yarqa iddamu sai jini ya ci gaba da zuba bai tsaya ba hatta mata har sai da mutumin ya mutu qala rabbukum sai ubangijin ku yace qad haramtu alaihi aljanna to tunda ya kashe kanshi ni kuma na haramta mishi aljanna thumma madda yadahu ila almasjid wannan malami malam alhasan ibnu abul hasan sai ya miƙa hannun shi ya nuna wani masallaci da yake tsaye kusa da shi fa qala sai yace i wallahi wallahi jama'a ku saurara ku ji laqad haddathani bi hadha alhadith jundub jundub ya karantar da ni wannan hadisin an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace ya karbo hadisin daga manzon Allah ne kuma ya karantar da ni fi hadha almasjid a cikin wannan masallacin saboda kun ga in ba ku in kun lura da kyau asalin alhasan ibn abul hasan shi ya faɗi hadisin tun daga farko har ƙarshe to hadisin ya zama mursali kenan ma'ana tabi'i ne bai faɗi wanda ya gaya mai ba amma da ya gama sai ya ce na rantse da Allah a cikin wannan masallacin malami na jindub sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ya karantar da ni wannan hadisi dan saka da wannan aiki da malamin ya daga ƙarshe ya wanke duk wata tuhuma da za a yi wa hadisin cewa hadisin mursali ne ko makamancin haka wannan hadisi kamar da ka gan shi al-Imam al-Bukhari ma ya ruwaito shi daga ainihin Jundub dan Abdullahi al-Bajali sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sannan kuma daga cikin malamai al-Imam Ibn Hibban da Ibn Manda da al-Imam al-Baghawi dukkanin su sun ruwaito shi Abu Ya'la da Abu Awana dukkanin su sun ruwaito wannan hadisi haka nan al-Imam Abu Nu'aym ya ruwaito wannan hadisi al-Imam at-Tabarani ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-Mu'jam al-Kabir haka nan al-Imam al-Baihaqi haƙi a cikin littafin shi a sunan kubra Allah maraukakin sarki ya taimaka na daga cikin matsalolin da wannan hadisi yake ɗauke da su malam ya ce bayani tahrimi qatlin nafsin qatil wannan hadisi yana bayyana cewa haramun ne kai da kanka ka kashe kanka saboda kanka din wato ranka ba mallakar ka bane wa ka ba gairuhu haka nan kuma wannan hadisi yana nuna maka haramun ne ka kashe wani li'annahu domin kisan kanka ko kisan wani munafin lil imani yana kore imani bi takdirillah ta'ala Allah ne ya kaddara maka wannan larura kenan yanzu wannan magana in kun lura a fakaice za ta dace da medical doctors na zamun nan nan yanzu akwai likitoci a zamun nan nan waɗanda idan mara lafiya cuta ta kici ta kicinyewa suka rasa yadda za su yi lokacin sai su allura sai su kashe shi to haramun ne duk tsananin cuta haram ne ka kashe kanka duk tsananin cuta haramun ne ka kashe wani wa huwa wajhul mutabaqa li zikrihi huna kaji abin da ya sa malam ya kawo wannan hadisi domin yin wannan aiki yana kore imani da kaddara Allah wane ne ya saukar maka da ɗan kare Allah wane ne ya sa maka cutar kanjamau Allah wane ne ya aiko da ƴan fashi cikin gidanku suka zo suka yi miki fade kaddara Allah ba daidai bane a ce dan ƴan fashi sun shigo cikin gida sun yi miki fade kina ganin kanki mai mutunci a gaban kishiyoyinki a gaban ƴaƴanki sai ki ce tunda haka ne bari ki haɗe zuciya ki kashe kanki da kanki ya nuna baki yadda da kaddara ba ke na daga cikin rukunan imani kuwa shine yadda da kaddara mai kyau da mara kyanta abin duk da Allah ya dora maka sai ka karba jama'a kun fahimta da kyau shi yasa ake yin irin irin waɗannan karatuttukan a cikin gaurukan musulmi domin ko da karatunka bai kai cikin sahihu muslim ba to ana karanta maka kana ji daga hasken kalmomin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa minha annahu yu'khadhu minhu tahrim qatl al-insan ghayrihi bi-tariq al-awla idan ya zama haram ne ka kashe kanka to ashe ya fi cancanta ashe a ce maka haramun ne ka kashe wani tunda ka ranka da kake ganin kamar naka ne an ce ba naka bane da kake tunani ran wani to yanzu kun ga ire-iren waɗannan hadisai mutane suna buƙatar su a karantar da su a fahimtar da su a wayar musu da kai su je su in ba haka ba waɗannan da suke kashe-kashe da duk abin da suke jama'a daga cikin ku ne musulmi ne zai zo ya fake bayan musulmi sun fito sallar asuba ya kashe ɗaya daga cikinsu abin da zaka tambaya shi yayi sallah asuba shi yayi sallah asuba ya to kashe liman shi yayi sallah asuba ya to kashe masallata an cuci mutanen ƙasar mu ne jama'a tsawon shekarun baya ba a yada wannan alheri na karantar da sunnar manzon Allah a kowane lungu ba a kowane tsunkuki amma kuma fa ina so ku sani ba wannan ne tarihin malaman ƙasar Hausa ba malaman ƙasar Hausa suna shiga lungu lungu suna karantarwa amma lokacin da ba ta kashe faru tsakanin dan hodiyo da sarakunan ƙasar Hausa da al'amari ya zo ya zama yadda ya zama sai wasu malamai sai suka firgita asali aka ce dalilin sirrin karatun zaure ke malamai masu karantar da larabci da hadisi da fiqh sai suka koma soro suka ce ba ruwan su ba za su zo su wa'azi a tsakiya anguwa ba balle wani ya ji haushin su balle a daure su balle a yi musu kaza waɗannan alarammomi kuma sai suka koma bayan gari sai suka kafa tsangayu sai kasar Hausa sai ta waye gari sai ta daina ganin malamai waɗanda suke fitowa suna tara jama'a suna karantarwa sai ka ga babban malami har malami a tsakiyar gari irin garin Zaria ko a Sokoto ko a Katsina ko a Bauchi karatu shi ya kai karatu amma har ya kwanta ya mutu bai taba tara mutanen anguwar ya musu wa'azi ba zai shigo cikin masallaci a yi sallah azhar ya dauki tarbin shi ya fita ba ruwan shi da su sai ce wai inda gaske kana son ilimi ka biyo shi to ai ma baka san falalan neman ilimin ba tukuna kana buƙatar a wayar maka da kai kana buƙatar ka san wannan saboda haka idan har kiristoci za su yi evangelism idan za su yi yawon yaɗa bishara to musulmi ku kuka fi dacewa ku yawon yaɗa bishara bishara daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam aje a karantar da al'ummar musulmi waɗannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ji menene annabi yake shiryar da su amma in ba haka ba jama'a yanzu hannunku ne ke kashe ku da hannunku da dukiyarku da makamanku amana daga cikin ɗansu basira da ke faruwa mutanen sun kasa fahimta haka kullum gani suke yi ai wasu makiyansu ne na'am ba a cewa babu hannun makiyanku a ciki amma gaskiyar lamari ku ji tsoron Allah ku ne kuka sunnanta wannan sunnar ku ne kuke kashe kanku da kanku har wani zai zo ya tsaya a cikin rigar ku ya kashe ku haka al'ummar musulmi ku je ku rinka tara ƴaƴanku kuna nuna musu cewa kisan kai haramun ne kar ka yi fatan ka kashe wani malaman islamiyya malamai waɗanda kuke karantar da ƴaƴan musulmi ku rinka nuna musu a cikin karatuttuka da kuke musu cewa kisan kai ba kyau kar ka kashe kanka duk abin da ya dame ka ka dogara ga Allah kar ka kashe wani ba kyau ko an fahimta jama'a wallahi jama'a duk wani gidan kurkuku babba in ka je zaka je ka samu zankame ga mutane nan wani sai ga uban shi ya kashe wani sai ga matar shi ya kashe wani kuma sai ka ga kisan kan yayi amma kisan kan yayi shi ba a yadda ya dace ba shine kwarto ya kama madadin ya je ya kai kwartan a hukunta shi sai shi ya kashe shi dan haka sai ta juye sai aka kama shi shi aka ja kai dikenin din shi daga haka aka yi mishi hukuncin kisa duk wani babban gidan kurkuku ka je a kasar nan zaka ga ire-iren su kuma zaka je ka same su a lokacin sun yi dime sun yi takaici saurayi ne daga nan bomo nan bomo ba wajen samun rike nan ba aure zai kara sai uban shi yace ka kara aure ina ba mu sa mata ana ji da wannan ma ba ƴaƴa ba kaza ka daure mana yace uban shi lallai sai ya kara aure uban yace to an ka kara aure ba inda ba a sata sai yace zaka ga inda ban sata da la'asar kawai sai zo a cikin jama'a sai barka uban wuka a nan bomo nan bomo musulmi suna sallah suna salati ya kashe uban shikenan aka zo aka kashe aka aka aka aka kama shi aka zo aka zartar mai da hukuncin kisa amma ba a kashe shi ba har yanzu yau kusan shekara nawa yau kusan shekara takwas to me ke faruwa yanzu da uwar gidan da amaryar da ƴaƴan da uban duk ba su kowa ya watse kenan ita uwar gida ta kwashe ƴaƴanta ta tafi gaba ta aure amarya kuma dama ba daura aure ba kudin toshi da ta fara ci da kudin taɗi ta yi gaba ta je ta aure wani shi kuma fa an je an jefar da shi a gidan kurkuku nan rayuwar shi ba ta kare saboda haka ku rinka yi wa mutane wa'azi su rinka sanin munin waɗannan ayyuka na'am na'am eh idan har karfi da karfi ne ba za ka miƙa musu ba mutum ya zo kawai ya ce ba da hansar ɗinka ko ba da kuɗinka ba wani makami ya nuna maka ba kawai karfi yake so nuna maka kai ma kana da karfi sai ku buga amma ya zo maka da makami baka da makami yanzu ba yadda ka iya sai ka ɗauka ka bashi sai ka ga cewa ya ba ka iya in shi shi kenan wannan ko a wacce doka ka zo kare kanka ne ko an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki kiyaye malam yake cewa to in ya zama bai halatta ka kashe kanka ba ina kuma ka kashe wani sai ce li'annahu idza lam yujiz qatl nafsihi allati yatawahhamu annahu la yunazi'uhu fiha ahad idan ya zama bai halatta ka kashe kanka ba wanda kake tunanin ba wanda ke da jayayya cewa in ka kashe kanka ba wani wanda zai kai ka kara kuma aiko kuwa to kuma zai kai ka kara ina zai same ka to in ya zama haka bai halatta ba fa kaifa bil akhari da ina kuma ka kashe wasu wa minha anna fihi al-wuquf inda huquqillah wannan hadisi yana nuna cewa kowa ya tsaya inda Allah ya tsaya da shi game da haƙoƙin Allah wa rahmatihi bi khalqihi kuma kowa ya rinka tsayawa da gurgurdan yadda Allah ya nufi bayan shi da ainihin wato rahma haifu harrama alaihim qatl nufusihim kaga Allah madaukakin sarki yana jin tausayin ka ne shi yasa yake kakkashe karka kashe kanka jama'a kun fahimta to sai ka tsaya a inda Allah ya tsaye da kai wa annal anfusa mulkul lahi ta'ala kuma ka sani da cewa rayuka ba na masu su bane dukkan rayuka na Allah ne ومنها أن فيه التحديث عن الأمم الماضية لأخذ العبرة عما نزل بهم بسبب مخالفتهم sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa a rinka karanto mana labaran annabawa a rinka karanto mana labaran al'ummomin da suka gabata domin mu rinka jin wa'azi game da waɗanda suka saba da yadda Allah ya sarrafa su kun ga a cikin hadisin mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani mutum ne cikin al'ummomin da suka gabata ومنها أن الشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا babban mas'ala a cikin ilimi ita ce shari'ar mutanen da idan manzon Allah ya bada labarin ta gare mu to lallai ta zama shari'ar mu walam ya'ti fi shar'ina ma yu'ariduhu matakar a cikin shari'ar mu ba a samu abin da ya karo da ita ba yanzu anan annabi yana ba mu labarin wannan mutum ne cikin mutanen da ya kashe kanshi sakamakon haka Allah ya haramta mai aljanna to sai annabi ya shiru to sai yake nuna kenan haka mu ma a cikin wannan al'umma wanda ya kashe kanshi to shi ma aljanna ta haramta gare shi sai ce wa hada huwa alqawl arrajih wannan magana ita ce daidai daga cikin maganganu waɗanda malamai suka yi kama haqqaqtuhu fi manzumati at-tuhfat al-mardiyya ar-rabi' al-mardiyya fi usul al-fiqh wa shari'a malam muhammad ali adam yace haka ne daidai yace kamar yadda na tabbata a cikin wani waƙe na wani ilimin usul al-fiqh mai suna ainihin at-tuhfat al-mardiyya da kuma ainihin sharhi littafi ne guda ɗaya haka yana nan muna da shi a makarantar nan الله أكبر الله ساكا بشتاء الخير ومنها بيان فضيلة الصبر على البلاء wannan hadisi yana nuna idan Allah ya dora maka bala'i ko musiba ko jarabawa to kai hakuri in kai hakuri din zaka samu falala wa tarki tabajjur min al'alam sannan an sana ka kormato da gajan dangana rashin hakuri da Allah yufdi ila ashadda min domin rashin hakuri da kwarmato shi zai kai ka zuwa ga mafi girman bala'in da ya same ka yanzu mutumin da yake fama da kurji jama'a ba ya hakura da mu yi wa karshen kurjin ya zo to da ya gaza hakuri fa sai ya kai ga batse dan yatsan batse dan yatsan kuma sai kai shi ga mutuwa to kaga idan da kurjin ne kawai yanzu ya asarar rai shi naka duk sanda bala'i ya same ka dan karami kakkai ta lulita shi kai ta lulita shi kame da shi babban bala'i wa minha bayanu tahrim ta'atul asbab al-mufdiya ila qatl an-nafs duk abin da ka san in kai zai kashe ka ko to kar ka yi shi yanzu dai kowa ya dauki wuka ya fere ya shi ko kuma ya dauki kibiya ya soka wa hannun shi ko ka dauki bindiga ka dasa wa hannunka haka ko kuma ka je kana tare motoci ko kuma kai ka san cewa wannan mota ta ka bata cancanta kai tafiya da ita ba saboda tayoyi saboda kaza duk da haka dai kace ba komai duk waɗannan abubuwa ne da shari'ar musulunci ta hana ka domin daga ƙarshe idan aka samu kisan kai ya faru to in har akwai sakaci to zai koma zuwa gare ka shi yasa ko ga shari'ar musulunci tana da wani adalci idan direba ya banka jewa na a mota kafin a hukunta direban sai an dubi cewa wane ne ya sabbaba bugewar direban ne saboda ganganci ya buge wannan mutum ko kuwa mutumin ne ya zo ya afkowa direban idan mutumin ne ya zo ya afkowa direban to babu komai akan direban babu babu kisasi babu jiya babu ramuwa ba komai kamar irin yadda za ga mutanen ƙauye da ne misali akan su kwanaki a garurukan da suke ganin cewa hanyoyinsu babu manyan motoci so da hakan ya tashi fitowa daga ƙauye baya duba dama da hagu sai kawai sai faɗo babbar kwalta kuma sai a yi daidai da takwaso shanu sai ke gaba da shi to yanzu irin wannan direban ba shi da laifin komai ba komai a kan shi a shari'a musulunci ka je ka karanta littafin fatawa islamiyya wannan ita ce fatawar malamai gaba ɗayansu duk mutumin da yake da hannu wajen kisan kanshi malamai suka ce ba a biyan diya shi ba a yin azumi ba a yin komai to kaga duk waɗannan abubuwan kai ka san za su iya sababawa a kashe ka to karin ɗaya kana lura kana tafiya a babur za ka koma wani tsallake eh to tsaya ka roga tukuna amma a yan zamani yanzu wai sun mayar da abin kawanci ne haba kamar ni in duba madubi ina dan bariki kamar ni in waiga wai kawai sai ga wani sillin silli wa haka to shine sai a kwashe shi haka yan zamani suke wai shi yana ganin style ne ma Allah madaukakin sarki ya kiyaye da ƙarshe malam ya ce wannan ha bayanin ihtiyat fi hadisi wannan karatu na yau yana nuna mana cewa in kana karantar da hadisi ka rinka yin taka tsantsan wa kayfiyatu dabt lahu da kuma irin yadda zaka rinka karanta hadisi daidai ko kana rubuta shi daidai ko kana wasalce shi daidai wa tahaffuz fihi bi zikril makan kuma ma na daga abin da zai karfafe ka wajen cewa mutane su gane ka kiyaye hadisin da kyau har ma ka faɗi inda ka koyi hadisi kuna jin ga wannan mutum sai da yace a cikin wannan masallacin malami na ya koya min hadisi wal ishara ila dabtin muhaddis sannan wannan yana nuna mana cewa duk malamin hadisi ya rinka tsaya da kyau yana kula da hadisi wa tawfiqihi liman haddathahu sannan kuma waɗanda kake karantarwa hadisai ko to ka rinka nuna musu tabbas game da abin kar su rinka ganin shakka tattare da kai ka rinka ba su abin cikin yadda za su gamsu cewa eh ka fahimci abin ka rike shi da kyau liyar kana sami ilzalika ba dan komai ba dan mai saurare ya gamsu shi ma ya karkata zuwa gare ka dan ya ga cewa akwai yaqini a cikin abu naka in za ka yi wa'azi hudubar juma'a ce za ka yi hudubar idi ce a mutanen MSS ne suka kira ka taro ka tsaya ka tsara hadisanka wannan hadisi a cikin Bukhari yake wannan a Muslim yake wannan Abu Dauda yake amma ga maganganun da malamai suka ce sai ya zama in kane kana kawo dalilai sai mutane suna gamsuwa cewa abin kana yi da tabbas jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ce maka qala wa haddathana muhammad bin abi bakr al-muqaddami haddathana wahab bin jarir haddathana abi qala sami'tu al-hasan yaqulu haddathana jundub bin jundub bin abdullah al-bajali fi hadha al-masjid fama nasina wa ma nakhsha an yakuna jundub kadhaba ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi sallama kun ji wata hanya wadda imam muslim ya sake sabo shi wannan hadisin da muka gama sharhi yanzu yace malami na malam Muhammad dan Abubakar al-Muqaddami ya karantar da mu hadisi shi ko yace malamin shi mai suna ainihin Wahab dan Jarir ya karantar da shi hadisi malam Wahab yace haddathana abi mahaifina ya karantar da mu ainihin hadisi to kaga kenan wane ne mahaifin nashi shine malam Jarir dan Hazim dan Zaid dan Abdullahi al-Azdi Abul Nadri na fata an gane al-Basri shine yake cewa qala yace sami'tu al-Hasan naji al-Hasan ibn Abi al-Hasan yaqulu yana cewa al-Hasan anan ba al-Hasan al-Basri ba yana cewa haddathana Jundab ibn Abdullah ina fata an gane jundub dan abdullahi albajali ya karantar da mu fi hadhal masjid ya karantar da mu hadisi a cikin wannan masallaci fama nasina sai ce wallahi ba mu manta hadisin ba wa ma nakhsha an yakuna jundabun kazaba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ba ma shakka cewa malamin mu bai wa annabi ƙarya ba ba ma shakka ba an ba ƙarya wa annabi ba mu da aka karantar da mu manta ba shi kuma malamin mu abin da malamin shi ya gaya mai shi yake faɗa mana ba ƙarya yake gaya mana ba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama malamin mu yace manzon Allah yace kharaja bi rajulin fi man kana qablakum ko khuraju kurji ne ko kuma kuraje ne suka fitowa wani mutum cikin mutanen da waɗanda suka gabace ku sadakara na hawa sai annabi ya ambaci hadisin kamar yadda ka ji wancan hadisi wanda aka gabatar a baya ina fatan jama'a kun gane abin da yasa bai kawo shi gaba ɗaya ba saboda na hawa hadisin yayi kama da wancan to tun da yayi kama da wancan an kawo wancan din sai aka kawo iya inda bambancin yake shikenan kawai to yayi kama da wancan babu ghilab tahrimil hululi babin da ke bayani akan tsananin haramcin sata dukiyar jama'a dukiyar jama'a ce wadda jama'a suke da haƙƙi a kanta ta jihadi ce ta gwamnati ce mutane ne suka tara kuɗi za su gyara titunan anguwarsu mutane ne suka tara kuɗi za su yi wani ginin masallaci a an je wa'azin ƙasa ne a an je an yi zikiri ne ko sallah ta ƙasa to duka dai dukiyar jama'a ce ko kai ne shehinsu ko kai ne shugaban kungiya ko kai ne imaminsu haramun ne ka ci wannan kuɗi shine asalin hulul amma daga baya sai kalmar hululi sai ta rinjaye akan dukiyar ganima saboda ita ma haƙƙi ce da jama'a duk suke da ainihin wato yanci a kanta to ba ka da hujjar ka ɗiba da nufin cewa kai ka ɗibi rabanka don galibi abin da yake faruwa sai mutum ya ce ya ɗibi raban shi malamai suka ce ainul ganima ita ce a ainul hulul ita ce asalin satar ma in ka in ka ɗiba ba a raba ba tambayar ita ce wannan abin da ka ɗiba ka ce ka ɗibi rabanka sauran mutanen ma haka za su ɗiba sannan a ido biyu ka ɗiba ko a fakaice to duk waɗannan na daga cikin abubuwan da za ka lura daga cikin miyagun malamai na ƙasar nan daga ciki akwai malaman ƙungiyar izala daga ciki akwai 'yan ɗariƙu waɗanda suka rinka halatta wasu 'yan boko da wasu waɗanda suke ma'aikatan gwamnati ne cewa babu komai in dai ka ɗiba auraban ka ka ɗiba tun da kana da haƙƙi a kai ina faɗin wannan magana ne ba ƙazafi nake wa waɗanda muke ishara a kai ba ni da su ne muka zauna muke ire-iren waɗannan maganganu suna cewa ai in mutum ya ɗibi dukiyar gwamnatin Najeriya to ai ya ɗibi nashi rabon ne sai na ce to wannan ita ce asalin abin da shari'ar musulunci kuma ta haramta saboda haka malamai ku ji tsoron Allah haramun ne ku baiwa mutane fatawar su ɗibi dukiyar gwamnatin ƙasa a matsayin wai wannan ƙasa ƙasa su ce wai national cake ko wani kosai ne na gidauniya kosai ne na gandu to yanzu kai kosan gandu haka ake wawa su kowa ya diba kuma ya diba a munafince don haka ku kiyaye wannan babu yana nuna haramcin sata dukiya irin wannan ko to amma kari akan haka kuma sai ya ce ghilaf haramcin kuma ya yi tsanani ya munana don haka za ku zo ku ji jama'a a cikin hadisan nan da za mu karanta wallahi jama'a wani yaron manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yake wa hidima matsawar rayuwar shi kuma bawan manzon Allah ne yana cikin yi wa manzon Allah hidima kafirai suka harbo kibiya fat sai suka harbe shi sai sahabbai suka ce masha Allah wannan ya more yayi shahada manzon Allah yace wannan eh ba wuta ne ya kama da ita yana balbali suka ce me yasa yace ku duba ya saci wata riga da ta ne ya sace ta yar Kano state ce ko yar singlet da ta ne ya sace ta ai wani da ya girgiza ya dan saci wasu fatin takalmi sai dawo shi kai mun Allah Allah ba shi ta ku Allah ku mutane wa'azi su daina sata dukiyar gwamnati amma kashe ni raba ake da waɗannan irin miyagun malamai in an je an sato waɗannan za a zo a kawo musu sadaka za a gina masallaci za a gina makarantu za a dinka musu manyan riguna waɗannan za a kawo musu wallahi tallahi haramun ne wallahi haramun ne jama'a akwai wani arnan kiristan pastor a ƙasar nan sunan shi pastor chris duk wanda yake kallon manya-manyan tashoshin ƙasar nan irin AIT channel news da sauransu yana da ainihin babbar coci ka duba ko akan internet chrisembassy.com haka yake musu fatawa jama'a haka yake musu fatawa ku je ku ibo in kuka kawo semi restitution wato restitution din nan shine wai kudin za a yi wa baptisma ɗigo muna da addu'o'i masu ƙarfi za a wanke su waɗannan dama in iska ne Allah ya riga ya tsine musu albarka cikin alqur'ani ya ce inna innal ahbara war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane dama da ƙarya haka faso Chris wata ran ya ja gosulo na kwana biyu a hanyar Lagos zuwa Ibadan Ibadan zuwa Lagos yace duk wani mai kuturu da gurgu da makaho da mai kazuwa ya kawo akwai addu'a guda ɗaya mai ƙarfi in ya tofa kowa zai warke aka je aka share daji hanyar ibadar aka sa gate kowa ya ka dubu biyu ana ba su tikiti ana ba su tikiti har zuwa la'asar ana karban kuɗi rana ta to za ta faɗi ba a nemi pastor Chris ba masu tattara kuɗi su ma ba a neme su ba shikenan kawai shikenan ba aka zo ranar lahadi za a wa'azi kawai shikenan aka wannan magana ya ce can anybody can anyone shout hallelujah suka ce hallelujah eh ne ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar kaje kawai sadaka ce ta samu saboda haka wallahi tallahi ku ma'aikatan gwamnati da ku yan siyasa waɗannan malamai da shugabanni da suke halatta mu kusaci kuɗin mutane wallahi makiya Allah ne ba su da hujja a cikin littafin Allah wallahi tallahi duk malamin da ba zai maka wa'azi ka ji tsoron Allah wallahi tallahi makiyinka ne yana gurbata maka lahira ne sannan ba nan sharrin ka dai yake ba duk zuriyarka ba za ta yi albarka ba wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu kana cin haram kana shan haram ubanka ya ci da kai haram ya sha da kai ya dinka maka alai ya sai maka takalmi na haram yanzu Allah ya ce ina za ka addu'a Allah ya karba ku ji tsoron Allah wallahi alazim ku ji tsoron Allah ku ɗan boko da ɗan siyasa ma'aikata na state da na federal da na ƙananan hukumomi sarakuna hakimai daga tai masu anguwanni ku ji tsoron Allah limaman masallaci shugaban kungiyoyi shugabannin faila da dukkan ku wallahi kowa ya ji tsoron Allah wallahi tallahi ku guji dukiyar mutane wallahi ku guji dukiyar mutane Allah ya kiyaye فشيك تيوى حدثني زهير بن حرب حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني سماك قال حدثنا حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس يرويت ومن حديث hadisi daga malamin shi sayyidina Umar Allahu akbar haka manzon Allah ya tara sahabbai sai koya musu ladabi suna mutunta junansu dukkan malami ya koya wa ɗaliban shi su mutunta junansu kar ka ga kun zauna kujera ɗaya ko aji ɗaya ko masallaci ɗaya malam wane yana karantar da ku kai in ka dubi wani ka san ya fi ka daraja ba rashin kunya bane abin ahlus sunna wallahi ku nasu kuna zaune a aji kai ka san wannan limamin anguwarku ne amma ya sauke girman kan ya zo yana jin wa'azi to yana da daraja a kanka ba za ka koma kana cewa me za ka gaya min abin da zama wuri ke wuri ɗaya ku kiyaye wannan jama'a yana daga cikin albarkar ilimi jama'a ga su nan za ka gan su yara ne yan ƙanana sun je ba su diploma a Congo sai a je sai a samu wani dattijo shi ma ya zo zai diploma ta alƙalai shine alƙalin garin su to da can certificate ne ya je a zamanin Sardauna da zamanin Murtala da sauransu yanzu zamani ya zo an ce sai mai diploma shine sai to yana yin diploma ta alƙalo bal asar wani yaro shi kuma ya gama secondary shi ma sai ya je sai daga sun haɗu wannan shekarar shi 18 zai yi diploma wannan kuma shekarar shi 50 kai ka san shi ba sa'an ka bane me zai rage ka in ka ce mishi baba me zai rage ka in ka mutunta shi me zai rage ka in an fito lacca ka ce baba kawo littafi aka maka Allah ka zo in rike maka classmate ɗinka ne amma a kawai sai ka fito sai ka hankide shi da shirt why is nothing he's my classmate besides ba ma ya fahimta karatun is an old jumper sai karatun ke zama baka da albarka wallahi tallahi ku rinka lura jama'a sayyidina abdullahi dan abbas da sayyidina Umar makarantar su daya kuma malamin su dai shine manzon Allah amma shi Ibn Abbas ya san cewa sun fi shi daraja dan haka sai koma karkashin su kuma yana daukan karatu wata rana yana dan karamin yaro sai aka ganshi da ilimi mai yawa sai aka ce mishi kai dan yaro dan karami da kai ga ka amma da dimbin ilimi ya aka ka samu ilimi sai ce ina da biyayya ne ga malamai na yace nakan je kofar gidan malami na sahabi ne ya san ni waye ya san ni kanin manzon Allah ne amma ni kuma da yake malami na ne sai in kwanciya ta a kofar gidan shi kura ta zo ta dishe ni duk wani datti ya zo kaina yace ban taba sallama da malami na ba har sai ya fito ya biya min karatu yace amma fa idan nace ina sallama da shi zai fito saboda ya san daga gidan manzon Allah nake amma sai in kwantar da kaina yau gashi wannan hadisi kuna ji Abdullah dan Abbas yana cewa haddathani Umar ibn al-Khattab malami na Umar dan Khattab shi ya karantar da ni shine riwayatu sahabiyyin an sahabiyyin kenan sahabi ya ruwaito daga sahabi riwayatu sigari sahaba an kibarihim kanana su ruwaito daga manyan sahabbai shi yasa ina jin daɗi da nake ganin jami'o'in ƙasashen mu suna ɗaukan abubuwan da suke kira graduate assistants tare da suna son su kashe wannan ma'ana ka gama digiri ka fita da kyakkyawar result sai a ɗauke ka sai a ce ka fara karantarwa don kai kanka ka dawo cikin hayyacinka tukuna ka mutunta kanka ka san kana da kima sannan kuma ka fara karantar da waɗanda sun san ka kana ɗalibi an kawo su suna 100 level ko 200 level ko kuma kana 400 level ko 500 level kana fita da first class ko second class offer sai a ce an ɗauke ka aiki ka je ka karantar da yan aji ɗayan can da yan aji biyu tare da cewa kun taba hada zamani dukkan ku dalibai ne a karkashin department ɗaya ko a karkashin malami ɗaya ko professor ɗaya amma kuma sai a ce yanzu ka je ka zama malamin su wannan yana da kyau a cikin harkar ilimi jama'a saboda wannan ilimi da ko gani jama'a ba aikin daba ba ne kai ko ɗan daba a wurin su ba akwai mashiya je kan karkashin ku ban nan zaka ga ana cewa oga oga الله يتوعي انت قال حدثني عمر بن الخطاب ما لمينا عمر بن الخطاب يا كرم تدني قال انت لما كان يوم خيبر لوكتين دواك خيبر يفعلوا اقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم asalin khaibar jama'a garin yahudawa ne tsakanin khaibar da madina kamar yadda zariya take ne da lukoro zariya da lukoro ko kuma ka ce zariya da zaɓi kaga yadda garin zariya take daga yadda zariya take zuwa nan bayan garin an tafi hanyar kano a ce zaɓi to kwatankwacin haka haibara take asali yahudawa ne suka zo suka kafa garin saboda suna fatan annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma sun ji cewa a gari ne mai yawan dabilai sai suka ga cewa a duk madina babu garin da ya kai haibara da dilai kuma wani ikon Allah har yanzu haka abin yake har yanzu in ka tunkari inda haibara take gaba ɗaya dabilan ma su ne alamar gari an fahimta jama'a to Allah madaukakin sarki ya zawo wani sanadi wanda aka tashe su gari da ya koma ya zama gari ne tsantsar garin ainihin musulmi to a lokacin da aka je a ƙasa shekara ta bakwai bayan hijira sai sahabbai sai suka rinka cewa akbala ko أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا في صحابي سكرين أتسوى فلان شهيد وانا يعي شهادة فلان شهيد وانا ما يعي شهادة حتى مروا على رجل حرفي دا سكا زوكا وانا متن فقالوا فلان شهيد سنة وانا يعي شهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا سيمن ذا الله يتي قولا كذا أتن ديك سنفتي قبل من ذن الله من ذن الله يكالي سكو نبين بيتو دي ديني da suka zo kan na uku fa sai annabi ya ce ko da inni ra'aytuhu fin nari na ganshi a cikin wuta fi burdatin ghallaha saboda wani mayafi da ya sata kafin araba aw aba'atin ko kuma saboda wani bargo ko wata abaya wanda ya sata kafin araba jama'a kun ji fa gashi ya mutu a filin daga da annabi yana cewa kuma na gan shi a cikin wuta malamai suka ce wannan ganin gani ne na hakika ba na mafarki ba ne ba gani ne na wahani ba ba imaginary gani ba ne ba yana ba yana ba an suranta a'a wutar jahannama din ce aka kawo aka nuna manzon Allah ga wani a ciki saboda manzon Allah yana da wannan daraja Allah yana nuna mai wutar jahannama a nan duniya ya nuna mai waɗanda ke cikin ta Allah yana nuna mishi aljanna ya nuna mishi waɗanda ke cikin ta wannan kuma kaɗan cikin darajar da Allah bai manzon Allah ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama manzon Allah yake na gan shi a cikin wuta thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sai yace ya ibn al-khattab ya kai Umar dan Khattab izhab fanadi fil nasi je ka kai kuwa a cikin mutane ka je kai public announcement ka ce innahu la yadkhulu aljannata illa almu'minuna kai aljanna ta babu masu shigar ta sai mu'minai qala Umar yace fa kharajtu fanadaitu na fita na je ne wannan sanarwa nace ala innahu la yadkhulu aljannata illa almu'minuna jama'a babu waɗanda ke shiga aljanna sai ainihin mu'minai jama'a musulmi kun ji gashi yawo mutuwa a fagen daga amma menene ya ja mishi manzon Allah ya gan shi a wuta mayafi bargo kun ga abin takaici kun san takaicin bai mai mayafi ba amma gashi ya tafi wuta kuma ga tarihi ya aje shi yau shekara 1400 ana karanta tarihi haka waɗannan da suke sata kuɗi sai gama satar kuɗin kaf ya gama murɗe filaye da gidajen marayu da talakawa kaf sai ka ga ya rasa me zai yi da su na ba ku kissa muzija a wannan wurin jama'a akan teburin nan na ba ku labari a garin nan ya faru jama'a muna yara muna yan primary muna wuce dattijo nan muna gaishe shi har yana ba mu kwabo kwabo irin na da aka je aka samu kafiri aka je aka hada baki aka murdewa kafirin nan gida annan garin aka yi haka yayi gidajen shi masu kyau aka murde mishi guda daya aka tafi kotu aka hana shi magana sune da masu gari sune kaza aka hana kafirin nan magana sai kafiri ne ba imani sai sai sai hankali sai sai bace sai hauka haka za mu wuce lokacin mun da firamare kafirin nan yana hauka a kofar gidan shi tunda suka kwace mai gidan nan karshe har ya zo ya mutu abin takaicin shine shi wannan da ya kwace mishi gidan har ya mutu ba abin da ya da gidan fiye da kace ya ɗibi yan haya ya zuba ana nan shi ma sai kwanta ya rasu yau dan shi babban mutum ne a cikin ƙasar nan a cikin siyasar ƙasar nan shi ne maganganu irin haka suka je mishi sai ya je ya tambayi mahaifiyar shi mahaifiyar shi ta je ta tambayi kane aka je aka zauna da nan wurin nan suka zo ma kafa kujeru aka je aka bincika to yanzu malam ne abin yi nace wallahi a je a mayawa da ƴaƴan wannan mutum gida don har yanzu ƴaƴan wannan arne suna nan a je a mayar a ce gaskiya eh ga sai ga takardu wallahi ƙarya baban mu yake kuma ku yafe mana a dan kawo wani kuɗi a musu alheri ku yafe zuciyar ku ce sanyi sannan ku je ku ta uban ku sadaka wallahi iyakacin ta kenan duk ku gama murdewa karshe dai za ku tafi ku bari ka tara ka tara duk karshe za ka zo ka bar su haka suka ce wa fi kaffi wa fi basti kaffi tifli inda wiladatin dalilun ala حبس الذي هو وفي بطنه عند الممات علامة ألا فانظروني قد خرجت بلا شيء haka haifi ɗasi da ya zo da dunkulallen hannu da ya zo ya tara ya tattara ya tattara ya tattara in ya zo mutuwa sai ka je ka same shi ya watsar da hannayen ya buɗe su yana cewa jama'a ku duba na fita ba komai duk na bari ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ina su wani da su wani waɗanda su za ka tura land and survey su je su yi maka takardar ƙarya ina su wani da su wani da za ka tura a je a kashe wani don ka mallaki filin shi ina su wani da su wani a yau sai a waye gari gaba ɗaya ba su sai Allah ya ce ga kanan ka zo kai kaɗai dukiya kuma kaf ka baro ta ina suwana da suwana lauyoyi da solicitor generals ina kotu ina justice wana da suka ɗaure maka gindi Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'antum annahum fikum shuraka waɗanda kuka ce sun isa ku ne da kaza Allah ya ce ina suke ba mu gan su ba laqad taqatta bainakum Allah ya ce duk zumunci ya yanke tsakanin wa walla ankum ma kuntum tazumun duk abin da ka dogara da shi ya ka neme shi ka rasa gashi ka zo kana da magana wallahi ku ji tsoron Allah dukiyar mutane haƙoƙin mutane wallahi ku fita daga cikin su duk mutumin da ka san ka zalunce shi abin duniya a tsaya a warware amma jama'a a ƙasar nan an yi wani katafaren mai mulki ba da dadewa ba kwana-kwanan nan duk wani gida mai haske duk wani asibiti duk wani kaza duk wani kaza a garin su sai je su akwai asibiti da aka gina jama'a ni aka kira na zo ne wa'azi wurin buɗe asibitin kashe gari abuja matar shi ta kira ni tana cewa malam ka zo nace lafiya hajiya ka zo nace ina da lecture tace dan Allah ka bar komai ka zo wallahi a gigita tace don Allah malam ka rufa min asiri ka taimake ni mai gida na yadda ya sayarwa da wani asibitin nan nace hajiya jiya jiya a bude asibiti kida tace ya bugo waya ya ce siyar mai ka san halin shi idan bai siyar mai ba zai turo a kashe shi tace ban shirya zama ta kaba ba kai ka wani style kuma shi in ya ga dukiyar ka yana so to ka siyar idan baka siyar ba ba sai turo a harbe ka kuma sai je siya wurin magada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wani tsoho wannan fitsararre ga wani gida nashi yana so da ji labari shi tsohon sai kwashi takardun kawai sai je kai ce ranka ya dade ga ba shi yace mai baba wannan fa yace ana ji an ce kana son wannan gida shi ne na kaya takardun ga shi ranka ya dade shi tsohon ne yake wannan labari tsohon alƙali ne yace sai dariya irin ta jabberai yace ha ha ha yace baba har ka kaya takardun yace a ranka dai da gida naka ne yace to sai an jima yace a baba ba ka tafi yace a ranka dai da ai shi gida naka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yanzu halin da ake ciki yana ne yana ta daga gidaje yana sayarwa ku cikin iyakacin duniyar kenan iyakacin duniyar kenan jama'a dukka gaba wawwata a garin nan akwai mai gida ɗari akwai mai ɗari biyar akwai mai kaza duka suna ina suna can ƙarƙashin ƙasa gidajen kuma an rabe gado kuma magaban sun sayar kuma suna kwana cikin talauci da yunwa Isa wallahi tallahi karkai zalunci ka bari in Allah ya dama zai tara maka in Allah bai tara maka ba fa'il alkhair ka ce Allah ya sa haka ne daidai Allah madaukakin sauki ya taimaka kun ji dai jama'a singileti ce ko mayafi shine ya ja mishi wuta gashi kuma sahabi ne kuma ya je jihadi ko manzon Allah ne limamin jihadi amma kaga ya tafi wuta saboda riga ko mayafi wanda bai amfana ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan hadisi na daga cikin hadisan da Muslim kadai ya rawaito shi Bukhari bai rawaito shi ba amma Tirmidhi ya rawaito shi aka Abubakar bin Abi Shayba al-Imam Ahmad da Darimi sun rawaito wannan hadisi kamar yadda ainihin wato al-Imam Ibn Ibana da Bazzar da Baihaqi dukkanin su sun rawaito wannan hadisi al-Imam ainihin Abu Awana ya rawaito wannan hadisi Abu Nu'aym ma a cikin littafin shi al-Mustakhraj ya fitar da wannan hadisi al-Imam Yaqub Ibn Shayba ya fitar da wannan hadisi hadisi a cikin littafin Musnad da Umar na daga cikin mas'alolin wannan hadisi malamai suka ce bayanu ghalab tahrimul ghulul wannan hadisi yana nuna lalle haramun ne ka saci dukiyar ganima dukiyar al'umma kafin a raba ta wa annahu min al-kaba'ir allati tunashi kamal al-iman sata dukiyar ganima ko dukiyar gwamnati ko dukiyar al'umma to tana kore imani daga mai shi wa huwa wajhul mutabaqa fi dhikrihi huna fi abwabil iman kaji dalilin da yasa malam ya kawo duk sanda ka saci dukiyar gwamnati daga ran nan kai ba mu'mini bane baka da imani imanin ka ya fita ومنها بيان ظاهره أنه رؤيا عيان ومشاهدة ومشاهدة wannan hadisi kuma da annabi ya ce ya ga wannan mutum a wuta ko to ba gani ne na mafarki ba la ru'yata mana ba gani ne na mafarki ba gani ne na ido da ido fa huwa hujjatun li ahli sunna fi qawlihim inna al-jannata wan nara qad khuliqata wa wujidata ahli sunna gaba daya sun amintu akan cewa aljanna da wuta a yanzu haka suna nan an halicce su to kaga shine ke ƙara tabbatar maka tun daga annabi ya ce gawa ne ya ganshi a wuta amma mu'tazilawa suka ce a mu'tazilawa su ne yan kala kato a cikin contemporary Nigeria yan kala kato su ko cewa suka a ba halicci wuta ba ba halicci aljanna ba sai an je lahira Allah zai halicce wuta da aljanna idan ya gama azaba ga waɗanda yake nufin ya azabtar sai kuma su koma sai su san dare wuta ta san dare aljanna ma ta san dare shikenan kuma ya zo ƙarshe duk wannan aqida ce mummuna Allah ya kyauta ومنها أن فيه دليلا على أن بعض من يعذب في النار يدخلها الله أكبر ويعذب فيها قبل يوم القيامة قاله القرطبي رحمه الله malam yace wannan hadisi yana nuna mana wasu daga cikin waɗanda ba su shiga wuta a lahira ko to tun ba a je lahirar ba suke shiga wuta tun daga nan duniya ne tun daga wannan mutum kaji annabi yace ya gan shi a wuta haka wani babban dagaci a makka wanda shi ne ya fara zuwa ya kawo gumaka makka manzo Allah yace ya gan shi yana jan uwar hanjin shi a cikin wuta kaga tun a nan duniya ne haka wannan mata da manzon Allah ya ganta mage tana ya kushinta a cikin wata jahannama aka tambaye shi lafiya yace tana kiwon mage ne ta daure ta ba abinci sannan bata fite ta kaje ta yi kiwo da shi ne Allah ya kai magen cikin wuta take mata azaba saboda haka wutar jahannama tana nan a yanzu haka aljanna ma tana nan a yanzu haka ka karanta littafin miftahu daris sa'ada na al-imam ibn qayyim al-jawziyya aka samu karin bayani dangane da wannan masala wa minha anna man ghalla min al-ghanima la yakunu shahidan kuma kun ji wata babban matsala shi ita ce in ka je jihadi kai sata dukiyar jihadi to ba za ka taba zama shahidi ba لزجره صلى الله عليه وآله وسلم عن تسميته عن تسميته به في قوله كلا saboda da aka ce shahidi sai manzo Allah yake ko da dan ka duk wanda ya sata dukiya ganima baya ainihin wato zama shahidi lakin qala ulama sai dai malamai suka ce hukumu fi dunya hukumu shuhada'i to yanzu gashi a cikin kayan shi an ga murjani a cikin kayan shi an ga agogo a cikin kayan shi an ga kayan sata da na ganima mun ji cewa ba shahidi bane to amma hukuncin sallah da likafani fa malamai suka ce haka za a gudanar da shi yadda ake wa masu shahada amma a wurin Allah shi ba shahidi bane dan haka fala yusal wala yusalla alaihi ba za a yi mai wanka ba za a yi mishi sallah ba a hukunce za a bashi hukuncin شهيدي أما حقيقة شبا شهيدي بدي درجة تفاد أكلش قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الدؤلي عن سالم بن عبد الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حول السند وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ظننا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ابن زيد من بني الضبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمة لتلتهب عليه نارا أخذها في المغانم في, المغا... في الغنائم يوم خيبر لم نعم نعم من الغنائم من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك او شراكين فقال يا رسول الله اصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار او شراكان من نار صلى الله تعالى على رسول الله wannan hadisi muslim ya samo shi daga malamin shi al-imamu abu tahir cikakken sunan shi ahmad dan amr dan abdullahi dan amr dan sar babban malami ne dan masar mutumin kasar masar qala shi ko yace akhbarani ibn wahab malami na abdullahi dan wahab dan muslim ba quraishi ne amma ana danganta shi da quraishawa ne dan bawan su ne suka yanta shi an gane asalin shi shima mutumin kasar Masar ne an Malik ibn Anas shi kuwa karbo daga Imam Malik dan Anas Imam Darul Hijra Al-Asbahi babban malamin hadisin duniya an sauri bin zaid al-du'ali imam malik ya karbo hadisin daga sauri dan zaid al-du'ali an salim abu ghais abu ghais shi ko ya karbo daga salim abu ghais maula ibn mufi'in an abi huraira ya karbo wannan hadisi daga Abu Huraira wannan hanya ta farko kenan sai Imam Muslim yace hawala sanad ga kuma wata hanyar yace wa haddathana Qutayba ibn Sa'id malamin mai suna Qutayba dan Sa'id ya karantar da mu wa hadha hadithu sai Muslim yace wannan lafazin da zan kawo to lafazin hadisin Qutayba ne ba lafazin hadisin Abu Tahir ba الله أكبر إمام مسلم كده شيكو مالم قتيبة يجي حدثنا عبد العزيز مالمينا عبد العزيز يا كرن تدنو يعني ابن محمد واتو عبد العزيز دم محمد دم أبيت الدراوردي shi ko yake cewa an saurin ya karɓo daga malamin su mai suna saur an zaid addu'ai an abu ghais an abu huraira qala abu huraira yace kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ila khaybar mun fita yakin khaybar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam fa fataha Allah alaina fi Allah ba mu nasara falam naghnan zahaban sai ba mu samu ganima kuɗi ba wala warikan wato ba mu samu zahaban ba mu samu zina dinari ba wala warikan ba mu samu azurfa ba ganinnan mata'a mun samu kaya ne kawai an gane wannan kayan shine a cikin ruwa bukhari aka fassara shanu da raƙuma da tumaki wa ta'ama da abinci hatsi wa siyaba da tufafi ثم انطلقنا الى الوادي sai muka ainihin gangara zuwa ga wadil qura wannan wadil qura jama'a yana nan yanzu idan ka bar madina zaka tafi zuwa inda khaybar din take zaka gan shi kwari ne haka wato ga ga yan uwana mutanen muciya mutanen sabon gari yayi kama da yadda kake ganin kwarin nan na hayin ojo kafin ka tafi commercial kwari ne mai faɗi ba kwari ne irin wannan na kubanni ba kwari ne gangara ce mai faɗi haka mai tafiya haka ina fata an gane kamar yawa kun ga kamar yadda wurin nan yake UPE wajen matara sarki din nan ka turo daga Kaduna za ka shigo Zaria haka gangara wurin take to shine Wadil Qura shine yake cewa har sai da muka iso ainihin wato Wadil Qura ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah wa Abdullahu manzon Allah yana tare da wani bawa nashi wahabahu lahu rajulun min juzam wani mutum ne cikin kabilar juzamawa juzamawa ba gizmawa ba kada mutanen jihar Yobe ko Fataskun su jawo shin mu ba gizmawa ba juzamawa juzamawa ba musulmi bane waɗannan mutanen a lokacin sai wani daga cikin su yi da Rifa'at ibn Zaid sunan shi Rifa'at ibn Zaid dattijo ne ba musulmi bane amma sai kawo bawa ai bai manzon Allah ko manzon Allah ya karba falamma nazalna alwadi yayin da muka isa wannan kwai muka sauke kayan mu kama abdu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya hullu rahalahu wannan bawa na manzon Allah sai ya tashi yana kwance kayan manzon Allah ya kwance sirdi ya kwance kaya ya kwance gurguna yana kwankwance kayan mai gidan shi yana cikin kwankwancewa farumiya bi sahamin sai aka harbe shi da wata kibiya fa kana fihi hatfuhu nan take mutu faƙunna sai muka ce hani Allahu shahada kai wannan mutum ya more ya samu shahada an je jihadi an dawo kan yau manzon Allah hidima kuma kafirai sun kashe ka kai wannan ya dace ya samu shahada ya rasulullah manzon Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kalla manzon Allah yace ko daya bai samu shahada ba wallahi nafsu muhammadin biyadihi na rantse da Allah da ran Muhammad yake a hannun shi inna shammata latantahibu alaihi wata yar doguwar riga ga ta nan ta kama wuta a jikin shi ita ce a shamla yar doguwar riga haka ga ta nan ta kama wuta akhadha min al-ghanaim ya dauke ta ne daga cikin ganima yau khaybar ranar da aka yi yakin khaybar lam tusibhal maqasid ba araba ba jama'a kun ji ba a raba ba if you claim it to be a national cake who share it amongst you the Nigerians waye ya raba muku ku in ka ce national cake gashi lam tusib hal maqasim ba a riga an raba ba yaje dauke ta ɗan doguwar riga ce jama'a ku ci mai ruwa ma ba sabuwa ba ce tunda an je ganima ne mai ruwa rigar wani da yahudi ce ya ɗauko ta sai ji ya ɓoye ta yana mutuwa a wurin jihadi a wurin daba sahabbai suka ce wannan ya more yayi shahada manzo Allah ya ce rigar da ya saka ga ta nan a jikin shi ta kama da wuta kana fa sai an nasu sai mutane suka razana wai wannan bawan manzon asha kenan ya kama da wuta tun a duniya faja a rajulun bi shirakin aw shirakain sai ga wani mutum ya zo da hancin takalmi ɗaya ko takalmi biyu asalin shirak shine wannan igiya ta saman takalmi kamar sandal ko silifa a ce saman banda ƙasa shi ma ashe wani ya sata ya ɓoye to da yaji ga wani ya kama da wuta ya mutu shi sai sauri sai da da nashi fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah asabtu yawm khaybar wallahi ranar khabara na sata ni ma fa qala rasulullah sallallahu nari hancin takalmin wuta ne kai ma wuta ta kama ka au shiraka min narin ko kuma hancin takalmi guda biyu na wuta ne kai ma wuta ka dauka amma shi inda Allah ya taimake shi bai ga mutu ba zai iya zuwa ya tuba amma wanda ya riga ya mutu har ya kama da wuta to jama'a ku ji tsoron Allah wallahi tallahi ba ta da albarka dukiyar sata dukiyar zalunci ba ta da albarka to musamman a ce kai da kake mulki ku ji tsoron Allah na sha faɗin wannan magana zan cike ta da karatun nan yau kowa ya san lokacin da shabayin mulki a ƙasar nan babu gwamnoni masu haske waɗanda ake faɗin su irin waɗannan gwamnoni guda hudu ko biyar gwamna ta tare a jihar Bauchi gwamna Abubakar Barde jihar Gongola